بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا أشرند da uku ne har ma da biyar ashirin da biyar ga watan zulhajji shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda shine ya dace da ashirin da ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratun nisa a yau muna kan darasi na 26 a cikin sura din za mu tashi aya ta 100 da da biyu ne ko a ta 101 ko da biyu ko na'am ta 102 na'am mala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك na'am فليصلوا معك وليأخذوا حفظهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا
Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin wannan sura mai albarka kuma cikin wannan aya ta surutun nisa kamar yadda muka faɗa yau za mu karanta ne kuma za mu yi bayani ne dangane da ayar da take bayani akan sallar tsoro sallah ta tsoro shine ake cewa salatul khawf abdullahi dan abbas a ya ruwaito kamar yadda imam muslim ya ruwaito a babu salatul khawf haka jabir dan abdullahi shi ma ya ruwaito cewa mushrikai sun kasance yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa wata rana suka tashi yin sallar azhar sai suke yin sallah cikin jam'i sai su mushrikai sai suka gansu sai suka yi nadama su mushrikan suka yi nadama suka yi da na sani suka ce da mun sani waɗannan mutane lokacin da suka tada sallah suna sallah da ma mun kai musu farmaki gaba ɗaya mun kife su in sun yi rukuyi ko sun yi sujada mu bi su da takuba mu yi ta sassara su kawai sai wasu daga cikin mushrikai sai suka ce ku kyale su mana a kyale manzon Allah da sabansa suka ce da uhum fa inna lahum ba'daha salatan hiya ahabbu ilaihim min abaihim wa abnaihim ku kyale su suna da wata sallar da za su yi ta nan gaba wannan sallar wato sun fi santa sama da iyayensu sama da 'ya'yansu wahiyar salatu la'asri kuma ita ce sallar la'asar kuma za su zo za su yi ta idan suka tashi za su yi wannan sallah kurin mu rufa su shikenan mala'ika jibrilu sai sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace ya muhammad innaha salatul khawf ya muhammad to yanzu sallar da za ku yi za ku yi wata sallah ce mai suna salatul khawfi ga kuma yanda Allah yake so a yi ta kada a yi sallar yanda aka saba ana yi saboda mushrikai sun kulla abin da za su kulla to shine Allah ya saukar da wa'iza kunta fihim fa aqamta lahumus salah idan ka kasance wato a cikin su kai annabi kenan za ka yi musu sallah za ka yi musu limanci a nan gurin sai jibrilu sai ya koya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yanda za a yi sallar tsoro din idan abokanan gaba suka kasance suna gaban ku a kaman alƙibla kenan mana kuna fuskantar su kuna kallon su to idan kun zo sallah din ga yanda za ku yi liman ya raba rundunar sa ko jama'arsa kashi biyu a samu wasu cikin rundunonin yaƙi din runduna ta farko ta fuskanci abokanan gaba sannan kuma tana gadin ɗaya rundunar da za ta yi sallah ɗin ɗaya ta fuskanci abokanan gaba kuma tana gadin ɗaya rundunar ita kuma ce sallah liman zai fara yin sallah tare da jama'ar farko kama a ce mutum ɗari ne to ɗari sai su tsaya a gaban alƙibla ɗin suna fuskantar abokanan gaba kamar su ne za su yi faɗan da abokanan gaba mana hamsin kai afwan hamsin sai su fuskance su ba saura hamsin ba su kuma hamsin a baya sai su tsaya tare da liman a bayan waɗannan hamsin ɗin su kuma sai a yi ƙadika mata sala a fara sallah su waɗancan hamsin ɗin suna aiki biyu suna lura da abokanan gaba tunda suna lura da abokanan gaba suna gadin waɗannan kenan shikenan liman zai kabbara da su shine faqamta lahumus sala idan ya kabbara da su suka fara yin sallah yayin da suka yi raka'a guda daya an yi ruku'i an yi sujada an samu raka'a ɗaya ko to shi liman zai tabbata iya tsaye zai tsaya sai ya jira waɗancan su kuma waɗannan na biyu ɗin wanda suke gadin sai su dawo inda waɗanda suka yi sahu da farko suka tsaya haka za a yi ana, ana, ana tafiya da makami fa suna yiwowa baya waɗannan kuma suna sallah suna matsawa to wannan raka ɗaya su sun samu raka ɗaya ne da liman aiko to ya za su yi haka za su yi suna gadin abokanan gaba suna kammala wannan raka ɗin kenan liman idan ya zo yana jiran waɗannan su kuma sai su kabbara su bi liman sai ya raka nan ta biyu tare da su sai ya tabbata yana zaune sai har in waɗannan sun cika sallarsu idan suka cika sallarsu sai ya sallama su ma sai kuma su sallama gaba ɗaya wannan ita ce riwayar wato sahal ibn abi hasma Allah ƙara masa yadda ya ce kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi sallah kenan kuma haka ra'ayin imam malik yake haka ra'ayin imam shafi'i da imam ahmad da imam ishaq suka tafi akan tsarin sallar tsoron yadda za a yi kenan to amma akwai kala kala mai bulugul maram ya kawo su in mun ce za mu karanta su gaba ɗaya zai cinye mana lokacin karatun da haka in an samu dama sai a koma cikin bulugul maram akwai wani nau'i na sallar wanda ba wannan ba kala kala ne amma dai yanzu zai kun ji samfuri guda ɗaya yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi waɗannan su tsaya wannan suna sallah in an yi raka'a ɗaya da waɗannan sai su tashi sai su koma can waɗancan na biyu wanda suka basu fara yin sallah ba sai su dawo bayan liman sai liman shi kuma ya raka'a kaga dama raka'a biyu ce ai kaga liman ya raka'ansa guda biyu ya yi ɗaya da waɗancan ya yi ɗaya da waɗannan sannan waɗancan za su cika ne na farkon za su je su cika su kammala sallar su kawai su an sallame su sai kuma wannan sai su zo su na biyun sai zo idan sun cika sai su sallama tare da tare da liman to shine nan Allah yake cewa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salah faltakum wato faltakum faltakum ta'ifatun minhum ma'ak sai a samu wasu jama'a din su tsaya tare da kai faltaqif kenan kalmar faltakum bi ma'ana faltaqif an gane ko kamar yadda Allah ce wa idza azlama alaihim qamu wal ya'khudhu aslihatahum su dauki makaman su su rike asliha jam'i ne na silah ana nufin makami kenan to malamai sun yi sabani su waye za su dauki makaman nasu waccan jama'a mai gadin ko kuma ta sallar na'am wasu malaman suka ce waɗanda suke tsaye suna tare da liman ɗin su ne aka ce waliya aku zo aslihatahum ma'ana hatta ana sallar karku yi sakaci kuna bin liman da makaminku a hannu Allahu akbar an yi ruku'i da bindigar ka a ɗane ka kimtsa sami Allahu liman hamidahu daman tana hannunka rabbana wa lakal hamdu kana yi kana lura Allahu akbar tana nan ka seta dama akwai wasu suna gadin ka da kaji kayya kayya sai ka daga dama in ai ita sallar tsoro ya halatta a yi ta ma ana cikin daga ma to haka wasu malamai suka ce ina fata ana fahimta to amma sun ce kada ka bari makamin ya shagaltar da kai daga sallar sannan kuma da sharaɗin in makamin da za ka ɗauka kana sallar ba zai cutar da abokin sallarka na gefenka ba idan har ya maka nauyi makamin kuma zai shagaltar da kai daga sallah to kar a ɗauki makamin shi ya fi haka suka ce wasu malaman suka ce a'a yaya wanda zai sallah za a ce ɗau makami a'a masu gadin su ne wale aku zo aslihatahu an gane ko فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم إذا سني سجدا إذا سني سلر كينا سني لك أبدا سيسداو تباينكو كينا نني canjin kenan ko tunda ai ba a yin sujada sai an yi raka'a daya to yayin da suka yi sujada sun samu raka'a daya kenan sun gama sujada su za su shiga raka ta biyu raka'a ta biyu sai su komo wato gurin waɗancan fale kunu min wara'ikum kenan wurin waɗancan waɗanda suke gadin su walta'ati ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak sai wacce jama'an da ba su yi sallah da farko din nan ba sai su taho su yi sallah tare da kai ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to su ma sai aka ce wal ya'khudhu hizrahum wa aslihatahum to sai su shiga kintsinsu shine wale aku zo hijirahum su su kimtsa su shiga taitayinsu su waye za su kimtsa shiga taitayin ko suka ce wadancan na biyun wanda aka yi raka farko tare da su za su yi gadi to yanzu kuma fa ku kimtsa ba mamaki abokanan gaba su kawo farmaki wale aku zo aslihatahum to sai su dauki me makamansu tunda in mun dauki wancan ra'ayi na farko da ba su zama makamai ba to yanzu sai su zama makaman su kenan to shine yake cewa Allah ce waddal ladina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna alaikum mailatan wahida kafirai sun so kalmar waddal ladina tana nufin tamannan ladina kafaru kafirai sun yi buri law taghfuluna an aslihatikum da ma ina ma za su same ku kun gafala kun manta makamanku ba ku dauka ba law wajadukum ghafilina an aslihatikum kun gafala kun manta da makamanku kun rafkana wa amtiatikum da kayanku fa yamiluna alaikum mailatan wahida ai kawai sai su nuface ku nufi daya su muku kwaf daya shine fa yamiluna alaikum mailatan wahida wa yahmiluna alaikum hamlatan wahida kenan wannan shine burin kafirai a kanku da aka shi yasa aka ce wala yaqulu hidrahum wa aslihatahum ku kimtsa ku shiga taitayin ku ku rike makaminku lalle ku san me kuke yi wala junaha alaikum in kana bikum adam min matarin babu laifi gare ku idan kuna da cutuwa saboda ruwan sama azan abin da zai cutar da ku azan min matsarin kamar ruwan sama au kuntum marda ko kuma ba ku da lafiya ba laifi an ta da'u aslihatakum ku ajiye makaminku mana rakhasa shar'u fi wad'i fi wad'i silahi fi halati al-matar wal maradi shari'a ta yi rahusa ta sauƙaƙa wa mayaƙa su ajiye makami ba sai sun dau makami ba lokacin da babu lafiya ko kuma lokacin da ake cikin ruwan sama saboda idan ana ruwan sama akwai wahalar rike makami an gane ko haka kuma in ba lafiya ma akwai wahalar rike makami to an ce ku ajiye makamin ku ba laifi bane a lokacin a dan ajiye su a gefe ana saboda larurar rashin lafiya ko kuma ruwan sama Allah ce wa khudhu hidrakum ma'ana koda kun ajiye makamin saboda ruwan sama sannan kuma koda kun ajiye makamin saboda rashin lafiya to wa khudhu hidrakum to ku nitsu ku shiga tetayinku raqibul adu wa kaila yatagafalukum ko kaila yatagafalukum ku lura da abu ku muraqabar abokanan gaba dan kada su nemi gafalar ku su nemi rafkana ku su kawo muku farmaki ku kiyaye dan abokin gaba ba abun yadda bane ba abun amincewa bane dare ɗaya za su iya zuwa su rufa ku su tashe ku daga aiki gaba ɗaya shikenan an ci nasara a kanku da haka musulmi ya kamata ya zama mai mai shiga titayinsa to wannan shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna wa sahabbai kuma shine abin da suka kasance suna rayuwa a kai wato na ban tausayi eh ban tausayi ka duba wannan sallah ce za su yi suna cikin yaƙi ana sallah a tafi yaƙi ana ana azumi duba irin yaƙin badar ana azumi aka yi duba fato maka da ramadan ana azumi aka tafi amma ba su cewa kai ai muna azumi ba mu da ƙarfi ba a ƙarfin imani shi ke yakin aidam ba ƙarfin dawa ko na tuwo ba an fahimci wannan inna allaha adda lil kafirina azaban muhina lalle allah ya tanada wa kafirai wato azaba ta wulakanci shine azaban muhina azaba da yuhanuna fihi wanda za su wulakanta duk wanda ya dauki kafirci to ya dauki wulakanci ya kuma dauki gaskanci wanda Allah masa arziki da musulunci to albishirinsa ya samu dacewa kuma ya samu tofiki sai dai ta addu'a Allah ya sa ya mutu akan musuluncin eh Allah azurta mu da mutuwa akan musuluncin to a rama mu je
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم na'am فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا shikenan fa idza qadaytumus sala idan kun idar da wannan sallah da aka yi muku bayani ma'ana salatul khayf khawf kenan ai idza faragtum minha kun gama sallah sallah ta kammala an yi lafiya kalau fazkurullah to ku ambaci Allah ku yi- ku ambaci Allah ku ambaci Allah ku ambaci Allah ka duba mala ana jihadi ana cewa ai zikiri ana jihadi ai sallah muhimmancin sallah malamai suke faɗa ƙarƙashin wannan aya suke cewa wannan ayar abin da suke nuna mana ashe sallah muhimmancin ta ya wuce inda kake tsammani to malam kana yaƙi da makami abokin gaba na fuskantar ka amma wai aka ce ba a ɗauke maka sallah ba sai ka yi ta to ina ga wanda ba yaƙin yake ba lafiyar sa kalau yana zaune ladani ya kira sallah kana ji ba za ka tafi ba lokacin sallah kana zaune kana gani har ya wuce ba za ka je kai sallar ba akwai asara da ta wuce wannan ku ki ku yi sallah ƴaƴan ku su ki su yi sallah matan ku ma su ki su yi sallah akwai abin tausayi kwarai kwarai da gaske yanzu wani labari da ake barwa cewa wannan malamai da suke karantarwa a makarantun mata yan mata yara wanda take ritsawa da sallah a ciki ce da yawan su ba sa yin sallah kawai sai su fake cewa suna al'ada kullum ba sa yin sallah da yawa yawa akwai waɗanda gaskiya a gidajen su daman ba a sa su yi sallah batta bodin kan dama wa zai mata shi su je su yi sallah kowa za ta biya allanta ne da kanta tunda ba wani inda za su je su haɗu su yi sallah to waɗannan fa 'ya'yan- 'ya'yanmu ne 'ya'yanku ne to mai gida ma bai yi ba yanzu aka mai gida yana zaune asubahi ba zai fita ba kowa ya sani a gidan nan ba a tashin asuba to yaya in ka mutu iyalinka za su tashi sallah da asuba to ya za ka iya tashin mata ka kai ma baka tashi yara suna ganin ka ka dawo gida an yi magariba kana zaune a gida baka fita ba an yi isha'i kana zaune a gida baka fita ba suna kallon ka kuna kallon tv ko kuna kallon talabishin ko kana ɗakin ka ko kana kaza sun tabbatar dai baba dai bai fita ba ko ma kana zaune cikin iyalan ana ta kiran sallah kuma kuna ta harkokin ku baka fita ba to da wani baki zaka bude baki ka umarce su wallahi akwai mutanen da haka suke to alamar tabewa kuma da hasara a rayuwa shine mutum ya rinka wasa da sallah yanzu ka duba waɗannan bayan Allah sahabbai suke jihadi suke suna yin yaƙi ne don ni da kai mu samu wannan addinin ka duba ba sa wasa da sallah yau ga sallah nan ta zo mana arhamu a littafi za mu karanta ta amma abin mamaki sai ga mutane suna wasa da sallah musamman 'yan kasuwa lokacin ana ciniki ba sa zuwa in ka ga ana cika masallacin kasuwa to ba ciniki kuma ku tambayi 'yan kasuwan ga su nan a gefen ku ku tambaye su duk lokacin da ake hada-hada ta sallah ko ta kirsimeti ko wani abu wallahi za ga masallacin kasuwa baya cika da yawa kuma har yanzu muna a masallatanmu na cikin gari in kaga suna cika da azumi ne ana cewa an ga wata ka zo asubahin da aka ce an ga wata ko kullum da asuba masallatai za ga dam suke cika har waje ku tambaya waɗannan mutanen aljanu ne suke fitowa yanzu to da an ce an ga wata fa to ranar sallah ma asubahi ranar sallah ma ba su abali man masu ya makara kar ma karance ka bata bakinka wannan ita ce gaskiyar magana shine abin da ke faruwa ba abin da zamu ce sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallah wa ni'mal wakil a'adana Allah wa ajarana Allah ya tsare idan kun gama ku ambaci Allah kuma qiyaman wa qu'udan qiyaman lokacin kuna tsaye cikin lafiya fi halati sihhati wa qu'udan ko da a zaune kuke fi halati maradi babu lafiya wa ala junubikum ko da kuna kishin gida ne ko da kuna cikin rashin lafiya ko kuna kishin gida kun kwanta kun kishin gida اذكروا الله بالتسبيح والتحميد والتعليل والتمجيد على كل حال وأنبتي الله تعالى gode masa da yi masa tasbihi da faɗin la ilaha illallah da girmama shi a kowane hali dan na na Aisha tana faɗa Allah ya kara mata yadda hadisi ingantacce riwayar Abu Dawud da Imam Bukhari ya ruwaito shi a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullah ala kulli ahyanihi da na Aisha ce annabi yana ambatan Allah kowane hali yake ciki baya sakaci fa idza kuma anantum idan kun samu sukuni itma'anantum ai sakantum wa amintum kenan kun samu sukuni kun samu amana kwanciyar hankali fa aqimus sala to sai ku cika sallah kalmar fa aqimus sala anan ana nufin me ku cika sallah tunda da kuna yin raka'a biyu ne ku cika sallah ta zama arba'a raka'atin bi arkaniha wa wajibatiha inna salata kanat alal mu'minina kitabun mawquta lalle sallah ta kasance akan mu'minai wani abu ne wanda aka farlanta kalmar kitaban ana nufin wato wajiban mafrudan mawqutan muqaddaran fil hadri arba'i raka'at wa fi safari raka'atani sannan kuma mu'akkatan waqatahu Allah tabaraka wa ta'ala lalle sallah ta kasance a bace wacce aka farlanta shine kitaban a bace wacce aka me aka farlanta mawqutan kuma an sa mata lokaci an kaddara ta kuma an faɗi iya adadin rakawoyinta akwai mai raka'a hudu akwai mai raka'a uku akwai mai raka'a biyu kuma Allah shi yasa lokacin ta hanyar turo mala'ika jibrilu amma yadda aka samu hadisi ingantacce tabbatacce daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa amma ni jibrilu inda albaiti marrataini mala'ika jibrilu ya mun limanci shine liman a bait ɗakin Allah sau biyu ya zo yana mun ainihin wato limanci ya mun sallar magariba fa salla bi al magariba hina aftara sa'imu ya zo ya limance ni sallar magariba daidai lokacin da mai azumi yake shan ruwa yaushe kenan na'am faduwar rana mai kun ya ce lokacin faduwar rana sai ce maka daidai lokacin da mai mai azumi yake shan ruwa to ku kula da wannan hadisin annabi ya nuna kenan mai azumi yana shan ruwa yaushe ne ne da rana ta faɗi to ba kamar yadda in shi'a su kuma sai bayan isha'i ba kaga yadda annabi ya bayani ko yace mai fasalla bi al-maghrib hina aftara sa'im al-maghrib hina aftara sa'im al-maghrib me al-maghrib sallan magriba hina aftara sa'im lokacin da mai azumi ya sha ruwa yaushe ne ne da magriba faduwar rana kenan ai an ce da magariba magariba ne li'annaha ta'ati indal ghurubi saboda tana zuwa ne lokacin rana yana faduwa me ghurub faduwar rana ko ba gama ne to wannan kenan wa salla bi al-isha'a hina ghaba shafaqu kuma ya nimance ni a sallar isha'i yayin da shafaqi ya buya shafaqi shine wani abin da ake ganin sa a yamma wani jan abu haka bayan magariba za ga in ka duba yamma za ga ta yi ja wato kaman wato gyauran rana sauran rana ne bata gama tafiya ba wannan hasken to isha'i tana yi ne yayin da ka duba yamma ka ga babu wannan jan ko baka da agogo kawai bismillah kai sallaka amma ku sani malamai sun faɗa dole tsakanin magariba da isha'i a samu awa ɗaya alal akalli ko awa ɗaya da kwata baya gaza awa ɗaya to amma Allah ya rufe asiri in ka shiga cikin gari tab ai minti goma sha biyar ma ta yi yawa ina jin suna yin magariba wani yana zaune bai ma gama lazuminsa da zikirinsa ba wazifar ma ba a kammala ta sa ga ladan ya kama kiran sallah ko shekaran jiya nan na gani yan ga yace mu zamu je lakca tsakanin magariba da isha'i to mun taho dai alhamdulillah da magariba muka muka taho muna shigowa unguwar mutane suna magariba an zazzauna kenan fa za a fara sai gashi wasu kuma suna kada kamata sallah za su yi sallah su ta isha to malam masallaci ne an zauna shekara arba'in ba a karantar da mutane tun da aka yi masallacin limamin bai taba sa bulugul marami ya koya mutane ba bai taba sa tafsirin qur'ani ya fassara mutane ba kuma masallaci an yi shi ne a ilmantar da al'umma to ba a karatu a ciki ba dole ya kwaba ba kuma da wani ya zo nan shi ya fahimci addini ya zo ya bayani sai a ce kai shekara arba'in ba a karatu anan za ka zo ka kama sabon addini wai alfahari ne shekara arba'in ba a taɓa yin wa'azi ba nan kai ne dan sabon addini ba wahabiyan banza za ka zo ka ce za ka yi kaza kaza haka ake faɗa to wajibi ne samari ku yi karatu ku yi aiki da karatu kuma a bayyana gaskiya duk inda ake irin wannan unguwannin in an samu wasu suna yi wasu kuma ku maƙe ku ifko ku fita ku samu masallacin ku kuma sai lokacin da lokacin sallah yayi sai ku kira sallah za su gane a akwai bambanci kenan shi dan bid'a yana da matsala ka san matsalar sa yanzu ka duba azhar tun sha biyu da rabi sha biyu da ashirin ko da ashirin da wani abu azhar take yi to ba za su yi azhar ba fa tun sha biyu da wani abu sai karfe biyu biyu da wani abu suke yi azhar ka duba fa dan girman Allah wai sai ta nuna wai wajen biyu da rabi ma kaga lokacin azhar din yayi ba za su yi ba ita kuma isha'i kuma a zo a yi ta lokacin ta bai ba ita kuma la'asar ka'ida tun da ka tashi aka haife ka anguwar ku karfe hudu ake sallar la'asar kullum hudu ne ba a canjawa to kuma lokacin sallah yana canjawa ko ba ka bane da manawa ba za ga wani lokacin ta zo da wuri wani lokacin ta yi jinkiri ita ma ranar wata lokacin ba ta fitowa da wuri tana dan tsayawa da haka in ta tsaya dole kai ma ka tsaya asubayi ka duba dan Allah rashin wato rashin fikihu na mutane kowa ya yadda asubayi tana canjawa ko ba ka bane asubahi akwai lokacin da biyar ake yinta akwai biyar saura ma wani lokacin amma akwai lokacin da asuba take ja sai ta kai biyar da rabi kai zan tuna ma ko a cikin watannin da suka wuce mun yi shida saura ma wasu makarar masallacin ma karfe shida da kwata suke gamawa to amma yanzu ana yin asubahi asubahi alfijir yana keto a karfe biyar da minti goma sha biyu ma amma sati uku da suka wuce karfe biyar saura minti biyar asubahi alfiji da ke ketowa ashe lokaci yana canjawa to dole in asubahi ta canja azhar ma ta me ta canja haka kuma dole la'asar ma ta me ta canja magariba ma ku dole ta canja haka ballantana kuma isha'i to amma wasu a ajiye ka'ida wai ka'ida kullum azhar sai dai ayi ta biyu azhar ai wannan la'asar sai dai hudu magariba kuma wannan daman lokacin da rana ta fadi an yadda wannan isha'i kuma suna yi kurin dan mintuna za su yi da wani ya fara tari kwaf kwaf kwaf sai ladani ya tashi ya kira sallah kawai baya jus Allah gyara mana to manzo Allah ya ce an yi sallar isha'i da ni um, ya mun limanci sallar isha'i hina gaba a shafaqu ko yawa wani uslubi annabi da yake yana da balaga da fasaha yace wa salla bi al-fajr wa salla bi al-fajr hina haruma at-ta'am wa sharabu ala as-sa'imi ya zo ya yi min limancin sallar asubahi lokacin da da ci da sha suka zama haram ga mai azumi yaushe ne ne ci da sha da suka zama haram ga mai azumi keto alfijir ya ce wa salla bi algada الظهر حين كان ظل كل شيء مثله yace washe gari kuma yazo yi min sallar azhar lokacin da inuwar komai ta zo daidai da shi idan ka kafa fensir zaka ga yana da inuwa haka to ka dan ja layi a iya inuwa ka kwantar da fensir din ka kwantar za ga inuwar ta baka daidai to a za ta yi kun fahimci wannan wannan wani kenan daga cikin lokutan sallah akwai kuma lokacin da in ka kafa fensirin in dai kaga yar inuwa ta fito kamar wada ko kai ka tsaya kaga kana da inuwa kamar wada ma'ana kai din kafi inuwar ka tsawo ko ba ka bane kafi inuwar ka tsawo to lokacin yana nuna rana ta yi zawali kenan ta dan kauce daga tsakiya ta bugi gefen kanka da ta bugi gefen kanka shine ta ba da gajeriyar inuwa to farkon azhar kenan farkon lokacin azhar kenan wannan kuma hina kana zilla kulli shay'in mislahu kenan cikin lokacin azhar kenan malaman fiqhul asar kuma suka ce tana yi ne lokacin da inuwar kowane abu ta zama misalaihi la'asar ta shiga kenan la'asar ta yi ta nuna kun fahimci wannan to a wannan riwaya kenan wa salla bi al-asr hina kana dhillu kana dhillu kulli shay'in mithlaihi ka gani ya mun nimancin sallar al-asr yayin da inuwar komi ta zama ninkin sa guda biyu yanda zaka gane saboda babu agogo dole su gaya maka haka samu biro ko fensir ko itace ko kara ka kafa shi in ka kafa shi kawai kar ka soke shi dan yayi zurfi da yawa ka dan kafe shi inda zai tsaya to sai ka duba iya tsawon inuwarsa sai ka ja layi idan ka ɗauko shi in ka kwantar da shi ɗaya ka daɗa kwantar da shi biyu kaga inuwar abun ta kai shi sau biyu to farkon la'asar kenan in bayance ni azhar kuma in kaga inuwar sa daidai da shi a wannan riwayar a wata riwayar kuma in kaga inuwar mutum ta zo ta karamar inuwa a karkashin sa dan akwai lokacin da in ka tsaya zaka ga inuwar ta ta dan kauce kuma yar karama amma ya ne ne yaushe ne ne lokacin da rana ta ratsa tsakiya idan ka tsaya za ka gaba ka da inuwa to irin wannan sha biyu daidai kenan ko sha biyu da 'yan mintuna ko ma dai da minti nawa ne lokacin rana ba ce zawali ba tana tsakiya to a lokacin ko sallar nafila haramun ne sallar gawa ma haramun ne ba a yi an hana yin sallah lokacin da zaka tsaya cat idan ka tsaya zaka duba baka da inuwa za ga inuwar a cikin ka take inuwar tana tsakanin kafafuwanka guda biyu to wannan lokacin azar bai yi ba amma matukar kaga ka dan samu yar inuwa ko yaya take to alhamdulillah lokacin azhar ya shiga to wannan shine lokutan sallah da Allah in ka samu dama gobe ka gwada ka gani ba sai ka duba kalandar masallacin ku ba ko abinan din ku ba ka duba ka duba agogon ka gani ko da baka da agogo dauki biro ko kar wani ya zo shi ka wallahi lokacin sallah ko bai ba dauki biron aljihun ka kurin ka gwada ba shi kenan ba khalas a addini sauki ne da shi ai to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace wa salla bi al-maghrib hina aftara as-sa'im ya mun sallan magriba kuma lokacin da mai azumi sha ruwa kamar dai da faɗa wa salla bi al-isha thuluthul layl al-awwal kuma akwai lokacin da yazo yin mun sallar isha'i kuma thuluthul layl al-awwal kaga isha'i tana lokaci guda biyu kenan wato sulusun dare na farko kamar ya sulus kasa dare uku to kashi ɗaya kamar yanzu misali zan iya kaiwa karfe tara da rabi ma ko goma to ko lokacin kai sallar isha'i ba ka yi laifi ba to lokaci na biyu kuma wa salla bi alfajra fa asfara da ya zo mun sallar asubahi sai da gari ya fara wayewa shi sa aka samu wata riwaya ta zo cikin bulugul maram annabi yana ce asbihu bis subhi fa inna a'zamu li ujurikum a bisa ga wanda suka abin din a ingancin hadisin ku yi asubahi da da duku-duku mana da gari ya dan waye haka shi sa a mazhabar hanafiya su ba sa yin asubahi da sauran duhu sai gari ya waye tarwal tas ba duhu sai a kira sallar asubahi sai a yi. a hanafiya haka suke har yanzu S- suka ce ai annabi ya ce ku ku yi asubahi da da haske haske ya fi lada to sai aka ce a ai an tambayi annabi an tambaya ya annabi yake sallah aka ce kana salli subha bi ghalas me ghalas da sauran duhun dare to me ake nufi da wannan asbihu bi subhi din kenan ana nufin ku fara sallah asubahi tun da sauran dare ku ja doguwar sura ku ta karatu ba za a idar da sallah ba sai an ga gari ya fara wayewa kai wato yan inna yan inna haɗe naka kenan ana nan mutum ya zo sallah asuba yana jiran liman ya ja inna haɗe naka ko ko ko ko ko- ko ya ja a- ko- ko ya ja wal asri ha ba wala shi kansa ma limamu inda yana wannan ai ya kamata a tuhumci sunnar sa ai ai sallah asuba yi tilawa ake sosai ƙwarai kuwa in za ka zo ka zo bismillah ba za ka zo ba da raunin imani kuma to yi ka nemi masallacin ku na masu rauni karatu ake sosai tunda annabi da ya cika a tsananta amma dai ai karatu ban sani ba ko kun fahimce ni insha Allah yawwa manzo Allah yace sun maltafata ilayya sai jibrilu ya ya waiwayo ni yace ya Muhammad ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadha waqtun annabiyyin min qablika la ilaha illallah wannan shine lok- lokacin annabawa ma da suka gabace ka shi muka koya musu ka san tsohon mala'ika ne mala'ika jibril ba ai kwarai an dade yace to annabawan da suka gabace kama lokacin su kenan yawwa alwaqtu ma baina hadaini alwaqtaini lokacin sallah a tsakanin waɗannan lokutan ne ga lokacin farko ga lokaci na biyu ga lokacin farko ga lokaci na biyu to idan kai azhar ɗinka a tsakani ko in kai magarbar ka a tsakani ko in kai isha'i dai tana magarba da lokacin ta ɗaya ne yawwa lokacin ta ɗaya ne yawwa to idan idan idan idan idan kayi in kayi isha'i a dan tsakani wannan babu laifi to bari mu gani lokuta biyun za su fita lokaci na farko na asubai alfijir yana ketowa da sauran duhu ta da sallah lokaci na biyu shine lokacin da gari ya dan fara tarwal haka alfijir din ya keto kamar an dauki wajen minti goma sha biyar ko ashirin ma za ga gari ya fara haske to ko dai ka fara daga can farkon ko kuma ka yi a wannan din ko a dan tsakani ko da ba kai a farkon lokaci ba kai a tsakani to ba laifi azahar kuma shine muka gaya muku ko dai inuwar abu ta kai daidai ya shi ko kuma ta zaman rabinsa to farkon lokacin la'asar kuma shine ana gama azahar azahar tana karewa lokacin ta na karewa farkon la'asar kenan ya kai ina fata ana fahimta to inuwar abu za ta zamanto mislaihi guda biyu haka zai ta tafiya lokacinta ne har zuwa faduwar rana idan rana ta zo faduwa wannan kuma ta shiga ta zama qaza'i kenan dab da faduwar rana kuma ta zama laruri kun fahimce ni yawwa to sai kuma isha'i ko dai a yi ta a farkon buya shafaki ko kuma a bari zuwa sulusul layl al-awwal to wannan kenan isha'i lokacin ta yana da tsawo har zuwa dab da fitowa alfijir ma yanzu mutum in yana wani abu bai yi sallar isha'i ba har zuwa karfe uku na dare ya yi akan lokaci ba ta zama ƙaza'i ba ba ta zama turan ko ba in fahimci wannan a hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya jinkiri a tamman nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya wato ya yi jinkiri bai samu fitowa sallar isha'i ba aka daɗe har har sai da sahabbai ma suka ta gyangyaɗi suna zaune a masallaci aka shiga aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce da shi ya ya rasulullahi naman nisa'u was sibyan ya, ya manzon Allah da mata da yara sun fayi bacci to ba ma yaran ba hatta mazan a sahu aka ce sai dai ka ji masallaci ya dauka ana ta gurnani ana ana tan a munshari wani ya ja wani saragon ƙuwu wani yana da yiwu suna zaune amma bilal ya je ga manzo Allah sai can annabi ya fito cikin dare ka iya cewa kamar karfe goma ko bayan goma ka duba ladabi suna zaune ba wanda ita shi yi sallah suna ta jira wai so suke su ce ma ai wancan annabi ne ko haka za su ce mu in mu ne yanzu wata yana zuwa da ya ga minti kaza sai ga yana yana haka ana ana dan dubo ka ana haka sai an ganka sai sai haka ko kuma ga ana ana ana wannan ko karatu ake in lokaci ya sai ga dalibai suna duba agogo a kalle ka duba agogo ba da lokaci ya yi haka za a yi ta yi Allah ya wada mace suka yi ta hakuri ya ce a duk duniya ba wanda yake wannan sallar yanzu a wannan lokacin in ba ku ba ya ce wa innahu la waqtuha kuma wannan lokacin yanzu dinnan cikin daren nan shine daidai lokacin sallar isha'i laula ana shuka ala ummati da ba dan kan na tsananta al'ummata ba to kenan kada liman ya je zauna ya ce kullun zai ta wannan zaman kai ma laula ana shuka laula an ta shuka ala ala ummatika eh karka tsanantawa mamunka kun fahimci wannan da kyau ko to wannan kyan to wannan shine ma'anar inna salata kanat al mu'minina kitaban mawquta an sa mata lokaci to kwa iya kowa sauran littafai na hadisi wato a wadan suka yi bayani akan lokutan sallah a dalla dalla irin su bukhari muslim abu dawud da tirmidhi nasa'i ibn majah bulugul marami duk su umdatul akam duk akwai kitabul mawaqit mawaqit salaba duk akwai to wannan kenan so sai kuma Allah ya ce mi ولا تهنوا في ابتغاء القوم
haka إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون na'am وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما
Allah ya ce da su kuma wala tahinu fi ibtira'il qawm kada ku yi rauni wajen neman kafirai ku tafi neman su a wajen yaƙi kar ku yi sakaci wajen neman su wannan aya ta sauka kan- ta sauka ne akan Abu Sufyan da shi da mutanensa yayin da suka dawo ah, daga Uhud manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika wasu sahabbai yace ku je ku bi sawunsu ku je ku nemo mana su Abu Sufyan da mutanensa a bi su sai su sahabban an ji rauni wani an karya shi wani an fare masa kai wani an yaga masa hanci wani an farke mai gadon baya wani yana dingishi a hakan annabi yace ku tafi ku nemo su sai suka sai suka kawo manzo Allah kukan wallahi raunuka sun musu yawa ka duba wani tarbiya malam suka ce ciwuka sun musu yawa to shine Allah ya saukar da wala tahinu fi ibtigha'il qawm kada fa ku yi sakaci fa kada ku nuna raunin ku wajen neman waɗannan mutanen alqawm din nan ana nufin Abu Sufyan da mutanen sa kafin ya musulunta in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun wannan ayar ita kadai ce a cikin alqur'ani ba irinta ta'lamun bil hamza fa ba ta'lamun ba in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kaga da ka saba ta'lamun kuma ya'lamun to in ka zo ka karanta ya'lamuna ta'lamuna anan to ka kwafsa ka kifa ka ka zurma dan akwai bambanci in takunu ta'lamuna in har kun kasance kuna jin radadin ciwo radadin rauni kuna cewa ba za ku je ku nemo su ba saboda launuka a jikinku to fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun ai su ma suna jin radadin kamar yadda kuma kuke ji suna da raunin a jikinsu su ma an sassare su kuma sun tafi din suna tafiya da radadin ku ko me yasa ba za ku bi su ba kuma ƙari shine wa tarjuna min Allah ma la yarjun kuna tsammanin wani abu a wajen Allah wanda su ba sa tsammani ma'ana ku kuna tsammanin lada al'ajra was thawaba fil akhirah wan nasra fid dunya walganima kuna neman lada a lahira da samun nasara a duniya da ganima wanda su kuma wannan babu maganar lada a cikin lamarinsu kalmar ta'alamuna daga al'alam ne alam ko in an ce alam ana nufin raɗaɗi ta'alamuna yani tatawajja'un kuna jin raɗaɗi wa tarjuna min Allah ma la yarjun amma kuna neman shahada kuna neman lada kuna neman samun ɗaukaka a gurin Allah tabaraka wa ta'ala wa kana Allahu aliman hakima lallai Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance masani ne kuma hakiman mai hikima ne a cikin dukkan al'amuransa gaba daya wasu malaman suka ce abinda ake nufi wato am, ah, tarjuna min Allahi kuna tsammanin wani abu a wurin Allah wannan tarjuna din ana nufin takhafun ne tarjuna min Allahi ma la yarjun yani takhafuna min Allahi ku ai ku kuna tsoron Allah amma su kuma ba sa tsoron Allah kamar ya kuna tsoron Allah takhafuna min azabillah ku irin yadda kuke jin tsoron azabar ubangiji su kuma la ya khafun la yarjun kenan ba sa jin tsoron Allah ba sa jin tsoron ubangiji ba sa jin tsoron azabar ubangiji kenan arraja'u huna bi ma'ana al-khawf kenan an gane yawa arraja'u bi ma'ana al-khawf kamar yadda Allah ce qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyama Allah قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله كمن لا, لا يرجون كمن لا يرجون أيام الله لا يخافون كنا أيام الله ميمكن لا يرجون أيام الله يوا ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا تخافون لله عظمته yaya ba kwa jin tsoron Allah kalmar tarjun anan tana nufin me tsoro tana nufin tsoro wa kana Allahu aliman hakima to sai yace me kuma إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس haka لتحكم بين الناس بما أراك الله
Hmm.
ولا تكن للخائنين خصيما to sai kuma Allah ya dawo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq lalle ya kai Muhammadu mun saukan maka da alqur'ani da gaskiya bil amri wan nahyi wal fasl mun baka umarni mun baka hani kuma mun bambance maka dalla dalla mun maka wannan ne litahkuma bainan nasi dan kai hukunci tsakanin mutane bima araka Allah da abinda Allah ya sanar da kai da abinda Allah ya maka wahayi kalmar bima arakallah tana nufin bima allamakallah da kuma bima auhahu Allah ilaika da abinda Allah ya wahayi zuwa gare ka wala takun lil kha'inina khasima kakka zamanto wato mai ba da kariya da taimako ga ha'inan mutane masu ha'inci kafirai kenan munafukai kalmar khasiman tana nufin mu'inan mudafi'an an kada ka zamanto masu mai ba da kariya ga ainihin wato waɗanda suke ha'inai Allah kiyaye mu wannan aya din tana kira ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle mun saukan maka da littafi da gaskiya ne babu kariya a cikin alqur'ani kuma Allah ya saukar da alqur'ani dan ai hukunci da shi ne ba wai a rubuta a sha ba litahkuma bainan nas bima araka Allah ba wai a ajiye shi a rataye shi ya zama abin kwalliya ba ba wai a ajiye shi a gefe kuma a ɗauko wata doka ita ce za a yi wa mutane hukunci da ita ba ko ba gaba ne ita kuma bainan nas dan kai hukunci tsakanin mutane dame da wannan littafin izu sittin ashe littafi ne wanda yake na hukunci ne amma a ce an ajiye qur'ani kuma an ɗauko wani hukunci daban a gefe lala an kaucewa hanyar Allah shi yasa za a gamu da damuwa za a gamu da bacin rai za a gamu da matsala yayin da aka fifita ra'ayin dan adam akan ra'ayin Allah yanzu dai ga aya nan karar kuna gani dalilin saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'anin shine dan idan mutane sun yi rikici a tsakanin su a- ai musu maslaha da alqur'ani ma farratna fil kitabi min shay babu abin da Qur'ani ya bari kuma yanzu wani dan adam ya kware Qur'ani ba zai kware ba ha kawai malam a zo za a ma hukunci wai a jawo maka constitution section ko section ko wace ne section kaza eh, wane ne na kaza sakin layi na kaza wai sakin layi lalle ku kun saki layi ta ba daidai bane wannan to wallahi wannan shine ciwon da yake da musulmi kuma wani abu mamaki ka duba saboda zaluncin kafaran duniya yanzu kaddara wannan hukuncin mu musulmi a yi mana mu ka fahimta kar ma a yi wa wanda ba musulmi ba tunda ba su yarda da qur'anin ba a'a mu din a yi mana ma ba za su bari mu din musulmi ma a yi mana ba wai wai sai aka kafa wai wai wata kungiya wai human right haka kudin a samu wasu yan iska kudin su zauna wai su wai wai yan yancin dan adam su wannan human right din fa in Allah ya faɗi magana ce ga yadda za a yi in ya saba wa tsarin su to wannan fa magana za su yaƙi ta ne ko Qur'ani ne ya zo da shi yancin dan adam kuma mu a addinin mu dan adam yana da yanci ne da yancin da Allah i bashi amma ba wai dan adam wai abin da ya ga dama wai shine yancin sa wannan ba daidai bane Allah ya bamu Allah ya nuna mana ranar da za a zo ana hukunci da alkur'ani to amma fa ku san da wani abu guda idan aka ce wai in bera yana da sata ita ma daddawa tana da me wari kin yi hukunci da littafin Allah ne babbar matsalar daga cikin mu ne mu musulmi yanzu ana tashi za a yi wannan harkar shari'ar za a yi aiki da littafin Allah to cikin mu za a samu munafukai za su tafi su je su ce a hana fa wannan abun fa kar a bari saboda akwai yan tamuri a cikin mu akwai mazinata a cikin mu da ba sa so a ainihin sauke dokar Allah akwai barayi a cikin mu barayin ko na gwamnati ko kuma na karfi da tuwo da dawa mu din dai a cikin mu mu za mu fara yaƙar shari'ar ko yanzu ma a Najeriya su suka fara faɗa da shari'ar mu muka fara faɗa kafin abokanan gaba su zo su sa su sa nasu bakin to me ya jawo wannan abin da ya jawo wannan shine rashin ta'alimu dini al-islami rashin addini malam rashin addini rashin damuwa da addini kuma akwai buƙatar karantarwa ta yawaita a cikin al'umma ya kamata duk masallaci a garin na ce ana karatu duk masallaci idan ba za su zo ba ku sa rindima rindima lasfika a cikin unguwanni ku ja su ku sa musu doguwar waya a sa manya manyan amplifiers liman malami ya zauna ya ta karatun in ba ku zo ba ma sa shi a cikin gida wallahi shine ya kamata a yi amma ya zama ɗaiɗai kun wurare ne ake karatu al'umma kuma dubun dubata ga sunan azube azube ba san addini ba Allah kiyaye sai ya ce واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ka nemi gafara ubangiji lalle ka nemi gafara ubangiji astaghfirullah ka nemi Allah ya maka afuwa inna Allah kana ghafurur rahima lalle Allah tabaraka ta'ala ya kasance mai gafara mai jin kai to kai an ce da manzon Allah ya nemi gafara Allah to kai fa ha to shi yasa manzon Allah yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane tubu ila Allah wastaghfiruh ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafararsa ku yawaita yin istighfari fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra annabi yace kullun rana sai na istighfari guda 100 kai yau kai 100 yau in ba kai ba kafin mu tashi da Allah kai kokari kana dan murza hannunka kai istighfari 100 annabi fa yace kullun sai na istighfari 100 ka tuna wannan magana zaka san cewa gaskiya shedan yana aiki da mu da yawa استغفر الله واتوب اليه الله يمنع عفو الله غفر تامنا شي يسا يا بامو سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت wannan shine sayyidul istighfari shugaban istighfari na duniya kenan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace duk wanda yayi wannan istighfari da safe ya mutu to tabbas dan aljanna ne wanda kuma yayi shi da la'asar ya mutu a wannan dare to tabbas garanti dan aljanna ne duk cikin istighfari babu sama da wannan sai ya koya mana wannan to ya kamata mu yawaita istighfari mota kake ta tukawa ka rinka yi kana astaghfirullah astaghfirullah tubu ilayhi astaghfirullah wala ba za ka ragu da komai ba kana cikin motar kai kai da ka bude freedom ka sha kida ai wanda ka kashe kai ta istighfari ko to ko da yake wance bari da ka bude kafar watsa labarai ko kada a ce na da ka bude gidan rediyo ka sha kida ai wanda kai ta ka wannan ko ba ka bane subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar kana cikin mota da kai tafiya kake daga nan zuwa ka je gida sai kai guda 500 me ka rage me kai hasara ka ci riba wallahi a zaune kake a aji kai a shago kake zaune babu ciniki kai to haka ne mana nan da ciniki kan na ce yayi ma na bata lokaci na ne gwanda in ta taƙidi in ce babu ciniki mu je mala ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم na'am إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما sannan Allah ya daɗa yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gargaɗi cewa la tujadil kada kai jayayya kar kai mukhasama ila tukhasim anil ladina yahtanuna anfusahum dangane da waɗanda suke zaluntar kansu da kansu suke ha'intar kansu da kansu kada kai jidali akan waɗanda kaka bata lokaci akan su inna Allah la yuhibbu man kana mukhawwanan asiman lalle Allah baya son wanda ya kasance wato mai yawan ha'inci a mai kuma ainihin fadawa cikin laifi wanda yake fadawa cikin laifi da kuskure kullum Allah baya son wannan wannan maganar gashi da manzan Allah ake nufi ake yi amma wal muradu bihi ummatahu ana nufin mu ne kar ka tsaya wa mutumin banza ka tsaya za ka kare shi ka rabu da shi ko ba ka bane Allah baya son rashin gaskiya baya son ha'inci ka ba da kariya ga mutanen kirki ka san akwai mutanen da za su zo suna ba da kariya ga mutanen banza ko yawwa to a nan gurin ku kula da wani abu guda da can Allah ya ce wastaghfirullah ka nemi gafara ko malamai suka ce istighfari akan annabawa ko akan wani annabi bayan ya zama annabi yana daukan fuska kamar haka ko dai an ce istighfari ne saboda wani zunubin da ya yi kafin ya zama annabi kun ji? ko dai an ce istighfari ne saboda wani zunubin da ya aikata kafin ya zama annabi ko kuma ya yi istighfari saboda zunubin al'ummarsa da suke yawan ɗauka da danginsa tun da danginsa ai ba annabawa bane ko kuma kawai an ce istighfarin ne dan ya halatta yayi an gane ko zai zamanto yana yana istighfarin kamar nau'i ne na tawadu'u da kankan da kai dan abin da ake nufi da al-istighfar a larabci yana daukan as-sam'u wa ta'a بحكم الله جي da bi ga hukuncin Allah li shari'illah da shari'ar Allah ka ji ka bi ma'ana yin sifari kenan ka ji ka bi ma'ana Allah na tuba zan ji zan bi ka to me yasa aka faɗi wannan magana saboda ai shi annabi ma'asumi ne ai ko ba ka bane shi annabi ma'asumi ne Allah ya tsare shi to an ce istighfarin ne saboda wannan kamar yadda dai wasu malaman suka faɗa Allah musu rahama da akwa to sai kuma yace mai mana يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول na'am وكان الله بما يعملون محيطا a nan gurin ayar tana zargin wasu mutane ne a ƙabilar bani zufur ibn al-haris Allah yake ba da labari a kansu yake ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce waɗannan mutane mutane yastakhfuna minan nas wato suna jin kunyar mutane sama da jin kunyar Allah suna jin tsoron su yi wani abu saboda kar su kunyata a idan mutane amma sun yadda su kunyata a wajen Allah kaga wani aibu ne ku kula da wannan zargin ya shafe su kuma mu ma ya shafe mu akwai wanda yake cewa da kunyar duniya gwanda ta lahira ka san me yake nufi da ya kunyata a gaban mutane a nan duniya to gwanda ya kunyata a lahira to Allah raba mu da wannan mu kan cewa muke yi Allah ka raba mu da kunyar duniya da ta lahira duka ba masu babu wani gwanda yastakhfuna minan nas yastatiruna wa yastahyuna minan nas kenan suna ɓoye kansu suna jin kunyar mutane wala yastakhfuna min Allah amma ba sa ɓoye kansu dan jin tsoron Allah kuma ba sa jin kunyar Allah wajen saba masa za su yi zina duk da cewa Allah yana ganin su amma sai su ɓoye in za su yi zina din za su sha giya ba za su sha a gaban mutane ba dan suna jin kunyar mutane kar a ce mashaya ne su sai su je su yi kuma inda Allah yake ganin su wiwi suna shan wiwi ba za su sha a bakin titi ba dan kar a gansu a ce suna shan wiwi sai su shiga kango ko su je bayan badala ko su je cikin wani tsohon gida ko su je wani gida na su je su buye su shiga su sha yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna min Allah kenan kawai in dunkule ma mutanen da su sun yadda su buye su saba wa Allah da su ake su buya kar mutane su gan su kubuta daga mutane amma ba su da matsala dan ba su kubuta wajen Allah ba Allah kiyaye mu shine Allah ce wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min alqawl ai Allah yana tare da su yayin da suke kwana suna kulle kulle kalmar yubayyitun yaquluna wa yu'allifuna kenan suna fadin maganganu suna har hada maganganu na cutar da addini kalmar tabyit a larabci ana nufin wato tadbiril fi'li laylan mutum ya dabbara wani abu ya tsara shi cikin dare kulla sharri kulla makirci cikin dare Allahu akbar masu kulle kulle masu neman danna musulunci da musulmai da cutar da su wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min alqawl suna yin abin da Allah bai yarda da shi ba na magana wa kana Allah bima ya'maluna muhita Allah ya ce duk abin da suke aikatawa Allah yana kewaye da shi yana sanar da shi malam Allah sauki dan adam yana jahiltan kansa da kansa kuma yana zaluntan kansa da kansa a yanzu malam a duniya malam akwai na'urar da aka yi ta kamar biro take tana nan a garin nan tana nan a gurin mutane yanzu yau da mutane za su shiga wani gida a nan unguwar su shiga cikin gida su shiga ɗaki su rufe su kule su saki labule suna mitin suna tattaunawa idan wani ya zo da wannan na'urar ɗan ƙaramin abu ne bai wuce biro ba ni an nuna mun shi kuma an ma ɗauki magana ta wallahi in suka tsaya suka ajiye wannan abun a wurin kamar yanzu misalin kuna nan masallacin kuna mitin ko kun rurrufe an ce jama'a an sallama kowa kuna mitin to wala za su iya zuwa gindin wannan doguwar bishiyar nan menene rimi ce ko gindin rimin nan ko gindin kwalbatin nan kai in ta kama ina kwalta din nan in suka aje abun wallahi za su dauki duk abin da ake kuma za a ji shi tas dan adam ne fa yi wannan abu dan adam ne wannan abu kuma yanzu akwai biron da ai kullum mutum zai zo biron ne zai tashi aljihu a karam kallon naka lafiya kallon kuna nan kalau dai alhamdulillah na gyara ya gama sai tashi kyamara ne a jiki kana iya daukan maganan ka kuma yana daukan hoton ka ni na ga biron na gan shi da hannuna na taba shi na ce to hasbunallahu wa ni'mal wakil to Allah ma da kansa ya ce wa huwa ma'ahum idh yubayituna ma la yarda min alqawl har wani yana tsammanin wai zai je a yi kulle-kulle da shi a cutar da addini wai jama'a ba sani ba yanzu yana ha ha ha ha an je da ku aka yi sai sai da ku aka yi kulle-kulle da ku aka shirya da ku aka yi mitin da ku aka yi komai kun koye wa mutane yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah amma ba sa koye wa Allah ai ba su isa ma su koye mai ba Allah yana kallo idan mutane ba sa kallo to bayan wannan akwai na foto ma me ma sunan shi wani abu ake cewa na kwan kwamfutar nan wanda daga nan zaka iya daukan hoton daga nan har gadan kai zaka iya daukan hoto daga nan ko ina ma zaka iya daukan hoton ka dama sai ta wani me sunan shi eh wannan na kwamfuta da ake dannawa ake daukan hoton wurare baka san sunan shi ba yana nan suna suna suna da shi yanzu nan in ya ajiye ya saita abin wallahi sai dauko hoton unguwan nan gaba ɗaya sai haɗe ma ita ya nuna ma ita dan adam ya yi wannan yaya ballantana Allah ku sallama ubangiji ku huta kawai to shikenan inna Allah la shikenan ko yasakhuna min an-nas wa la yasakhuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayitun idh yubayituna ma la yarda min al-qawl wa kana Allah bima ya'maluna muhita to sai cewa هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا
ha antum haula ga kunan ku waɗannan kamar ana nufin ya haula kenan jadaltum anhum kuna yin jidali akan su ka san da Allah ya hana annabi yi jidali akan ko wala tujadil an alladhina yahtanuna anfusahum to ga ku waɗannan kuna yin jidali akan waɗannan fil hayati dunya a rayuwa ta duniya abin da ake nufi da aljidalu a larabci shine shiddatul muqasama daga aljadulu ne aljadulu shine shiddatul fatli an gane ko tsananin husuma da jayayya ومن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم شهيدا وانين زي فمن يجادل الله عنهم واي زي وعلى جدالي أكن ودنا رانا تاشي القيامة idan Allah tabaraka wa ta'ala ya kama su yana yi musu azaba waye zai tsaya musu amma ya kunu alaihim wakila kuma waye zai zama wakili kafili akan waɗannan mutanen wa'isa akwai shi manin lazi ya zubbu anhum wa zai ba su kariya wa ya tawalla amrahum yawmal qiyama waye zai jibinci lamarin su ranar tashi alkiyama to shine sai Allah kuma ya ce ya kawo wata magana ya ce me ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما sai Allah ce wa man ya'mal su'an duk wanda ya aikata mummunan aiki sata ne caca ne fashi ne ta'addanci ne barna ne au yazlim nafsahu ko kuma mutum ya zalunci kansa da kansa ta hanyar yin wani abu na saban Allah irin su shirka ko zalunci ko na makamancin wannan thumma yastaghfirullah sannan ya faɗaka ya nemi gafarar ubangiji ya tub ilaihi wa yastaghfirhu yajidillaha ghafurur rahima to ko zai samu Allah mai gafara kuma mai jin kai ma'ana Allah zai karbi tubansa kenan nan talla ne ake wa bayan Allah wanda ya zalunci kansa ya cuci kansa ko ya zalunci ko ya shirka lalle in yayi istighfari insha Allah zai samu ubangiji mai gafara mai jin kai Allah kai mana gafara kai mana jin kai ka nemi Allah ya baka ikon gafara istighfarin ma dan shi kansa kai istighfarin ma dace ne ai ai yanzu muka faɗa muka ce annabi yana yin sau ɗari yanzu na aka ce ka tuna kai kayi ɗarin yau sai ka ga wallahi baka yi ba watakila jiya ma baka yi ba kai satin ka uku ma baka yi ba watakila wata nawa ma baka yi istighfari ɗari ba to ba wai istighfarin ba shi kansa a baka dacewar ka rinka yi din ma ka tuno cewa kai mai laifi ne ka rinka yi din ma shi ma dace ne sai ka yi addu'a Allah baka wannan dama to sai ce me
ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه haka وكان الله عليما حكيما wa man yaksib isman wasu ka ce wanda ya sata wanda ya sata ko ya aikata wani abu na zunubi na laifi fa inna ma yaksibuhu ala nafsihi to wallahi yayi shi ne dan kansa kuma zai cutar da kansa da kansa da shi ne wa kana Allahu aliman hakima lalle Allah masani ne dangane da abin da ya sata kuma Allah masani ne dangane da laifin da yake aikatawa hakiman kuma Allah mai hikima ne da ya hukunci ya ce duk barawo a yanke hannunsa ko kuma ya hukunci ya ce duk wani mai aikata zunubi a yi masa azaba to sai ce ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يقم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا nan kuma yana magana ne akan wanda za su yi laifin- laifin kuma sai sun noma su suka yi ba mutum ya yi din abin kuma sai sai ya nuna bai yi ba an gane ko ijinani ya ki ya ki yadda ya ce wa man yaksib khati'atan wanda duk ya aikata laifi sako ko sata ko na makamancin wannan au isman ko kuma ya aikata wani zunubi kamar rantsuwa akan ƙarya sun mayar mai bihi bari'an sannan ya jefa wa wanda yake kubutacce ne mana ya jefa wani wanda bai ji ba bai gani ba subhanallah kamar kamar an sace wani abu shi ya satan aka zo ana bincika sai ce ba shi bane ba to Allah ce faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina haƙiƙa ya ɗauki ƙarya da kuma laifi mabayyanin laifi zamban bayyanan zunubi mabayyani lalle wannan babban laifi ne wanda ya kai Allah ya faɗa a kan shi kamar yadda jiya a masjidul ansar muna karatu a kamun jana'iz wanda dan waya rubuto takarda shi dan sanda ne ya ce wani abokinsa ne dan sanda yake gaya masa wani aiki da ya yi abin kuma ya dawo yana damunsa yan fashi ne da makami suka kama aka tura su je su kamo su suka je kuma suka ci nasara suka kamo su to kuma amma yan fashi da makamin suna da kuɗi suka daidaita suka ba su kuɗi kawai suka sake su suka tafi to sai suka yi shawara kuma ai bai kamata su koma babu waɗannan yan fashi ba to kuma sun karɓi kuɗi to ya za a yi kawai sai wani ya ba da shawara ya ce kurin mu shiga nan mu je mu kai farmaki mu ɗebo wasu kawai ayi kaga wannan sun mayar mi bihi bari an ke suka je suka kai farmaki haka kawai su su ta duka kamar yadda da yawa ana yayi kuna zaune kawai sai dauka ana duka ana kayya gudu ana duka ana farkowa da bindiga ana bin mutane ana kamawa suka je suka tattara iya waɗanda suka ga dama suka kai su ana kai su kuma aka tattara su da ba su da galibu aka fadda su wajen gari duk aka harbe su ya ce to shine wai yake wa dan uwansa dan sanda nasiha ya ce ya kamata ka ji tsoron Allah ka ci ka nisanci cutan dan adam to shi kuma ɗaya dan sandan da ya ja ka sai ya ce na daina alaka da kai har abada kuskure ba daidai yayi ba shi ma bai kamata yi alaka bai kamata ya daina alaka da shi ba sai ya ci gaba da mai wazi nasiha to ka duba irin abin da ake sau da yawa mun sha fada a kurkukun kasan nan sai a zo za a fidda yan fashi a harbe su an gama yanke hukunci za a harbe su amma in suna da wasu a ƙasa suna da galifu wallahi sai a je a ɗebo wasu waɗanda ba su ba kun san cewa a gidajen kurkuku akwai waɗanda fayil ɗinsu ma ya ɓata har abada har alkiyama ta tashi ba su da ranar fita kuma ba su da mai lauyan da zai bi kadinsu ba su da yan uwansu mutanen ƙauye ne ko kuma yan birni ne ba wayayyu ba ba za su bi kes ɗinsa ba mutum za ga shekara ashirin a kurkuku an an nemi fayil ɗinsa ma babu wanda ya kai kes ɗin nasa ma ya mutu wallahi da yawa inda gwamnati za ta yi adalci kowane gidan kurkuku a fitar da su layi kowa a fitar da shi ya faɗi laifinsa a yi masa hukunci da za ku sha mamaki akwai wanda ma babu ma fayil ɗin ma a gidan gaba ɗaya ma babu kawai ya zama lafa kuma bayi da wanda zai bi kadinsa akwai ɗan jiran shari'a yana jiran shari'a shekara bakwai waiting trial shi ma ba a yanke mai hukunci ba amma shekararsa bakwai a kurkuku ba a yanke ba hukunci ba to wallahi suna nan bila adadin duk ranar da malamai suka je wa'azi gidan kurkuku sai an kawo musu kuka akan wannan matsalolin ina kungiyar lauyoyi musulmi ina waɗanda za ku taimaka bayan Allah ku shiga gidajen kurkuku taimaka ku ce kowa a fidda fayil ɗinsa ku kira su a ce a nemo fayil ɗinka me ya same ka me ka yi akwai wanda aka daure shi akan dubu daya akwai wanda wallahi muna da su yanzu haka muna da su da list akwai yan dubu daya dubu daya da dari biyar akwai yan dubu biyu akwai yan dubu uku suna nan a gidan kurkuku bana dinnan ziyarar da muka je a Usman bin Affan gidajen kurkuku da muka je duk mun samu wannan muna da list muna ta neman taimakon zamu cire su mutum ashirin da uku wannan iya wanda zamu iya karba kenan mutum 23 yan dubu uku dubu hudu dubu biyar yan dubu bakwai yan duk dubu biyu dubu uku duka amma suna daure a kurkukun nan 2000 3000 wanda bai wuce wani ma ya sha sigari da su ba ai akwai gyara a ƙasar nan malam akwai gyara Allah ya sawaƙe yawa Allah ya sawaƙe kawai Allah ya sawaƙe to shine Allah ya ce faqad hitamal butanan wa isman mubina wa man yaksib khati'atan aw isman ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا تسيتي ولولا فضل الله لولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء نعم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم نعم وكان فضل الله عليك
sai Allah ya rufe kisar da faɗi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa walaula fadlullahi alayka wa rahmatu da ba dan falalar ubangiji ba da rahama ta sa ga gare ka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam la hammat ta'ifatun minhum an yudillu kalmar la hammat ana nufin laqad hammat ne ma ai hakika ma wani bangare daga cikin su jama'a daga cikin kafirai sun himmatu an yudillu su batar da kai yukhti'uka fil hukmi su sa kai ta kuskure a cikin hukunci wa yalbisu alayka al'amra su rikitar maka da al'amari gaba daya وما يدلونك إلا أنفسهم وما يدلون إلا أنفسهم الله ce ba wanda suke batarwa sai kawo kansu mana yarji'u wa baluhu alaihim bala'in da suke kokarin dora maka zai dawo kansu masifa za ta dawo kansu wama yadurrunaka min shay kuma ba za su isa su cutar da kai da komai ba cutarwar ma za ta koma kansu ne wa anzalallahu alaikal kitaba lalle Allah ya saukan maka da alqur'ani wal hikmata kuma ya saukan maka da sunna ya saukan maka da hukunci da wa'ayi wa allamaka ma lam takun ta'lam kuma Allah ya sanar da kai abin da da baka kasance ka sani ba min al ahkami nan daga hukunce hukunce ko kuma wasu abubuwa na gaibu wanda baka san su ba Allah ya sanar da kai kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya nuna masa ya kira shi ya nuna masa abubuwan da za su faru a zamani munanan abubuwa da kyawawa duka ta neman tsari wa kana fadlullahi alayka azima lalle falala Allah ta kasance mai tarin yawa ne akan ka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam to abin da muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa da rangwame lillahi wa alihi wa sahbihi wa man wala um, wannan bawan Allah yana cewa an ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin alkunuti a cikin sallah amma ba koyaushe ba to me hukuncin wanda yake yin alkunuti a subahi kullum kuma wannan an taba ba da ansar ta cewa ba ta inganta ba bid'a ne kamar yadda wani sahabi ya ba da labari wannan ba Allah yana tunatarwa cewa insha Allah maganar wankan gawa da aka ce za a yi yana dada tunatarwa a ainihin insha Allah za mu ajiye takardar Allah ya ba mu lokacin sai mu yi insha Allah me bambanci tsakanin qada'i da laruri ana cewa lokacin sallah qada'i ta zama qada'i ko ta zama laruri a qada'i lokacin ta wuce gaba daya ta zama ramu ramu ko laruri kuma karshen lokacin ta zama karshen lokaci dab da fitar lokaci an gane ko kamar yanzu misalin la'asar larurinta shine dab da faduwar rana qada'i kuma in rana ta fadi an fahimci wannan wannan kenan wannan ce assalamu alaikum malam Allah ya ya ƙara lafiya da mu gaba ɗaya Allah ba mu dace ya ce ya taɓa jin wani malami ya ce duk wanda ya karanta fatiha sau biyu ba shi da sallah ina so a fahimtar da ni abin da yake nufi a kanta to me yasa ka baro shi baka tambaye shi ba ni dai ba ni na faɗa ba kuma ni ban taɓa karanta wani abu da ya ce wanda ya karanta fatiha sau biyu ba da sallah ba ko ya karanta sura ɗaya sau biyu ba da sallah ba ni ban taɓa ji ba da haka sai ka yi haƙuri ka koma wannan malamin da ya gaya maka sai ka tambaye shi ko wata san ilimi yawa ne da shi asali sai ka tsaya akan halal ne sai ka ji hujja da ta ce maka haram ne yanzu ya ce maka ra'ayi haramun ne watakila wani ya faɗa to amma me dalili ha ban sani ko kun fahimta yawwa na'am ya ce wai shi ma me ya sau biyu shi ma sai ka tambaye shi shi wanda ya sau biyun ko kuwa uzurorin da za su yi sau biyu suna da yawa ko wataƙila ya yi ɗayan sai yake ganin kamar ko ya kuskure a ciki ko ba gaba ne sai ya gyara wataƙila kuma lakani aka ba shi nasa akwai yan lakani kuma tuka da warwara ilma yanzu irin wannan malaman da za su faɗi wannan maganar la'allahu da zai saki jiki ya faɗi wannan wataran kuma za ka ji ya bada a karanta ƙulhu wallahu a raka'a dai guda 393 sai a rukuyi suna faɗa ko ba su faɗa ko a karanta fatiha 500 a raka'a daya raka'a ta biyu ma 500 kaga fatiha dubu a raka'a biyu suna faɗa amma kaga yanzu nan in an sha iska sai a ce duk wanda ya fatiha sau biyu ba da sallah to sai aiki ya same kai ka je ka nemi ni dai ni dai a wuri na halal ne me yasa saboda ni ban san dalilin da ya haramta ba in koyo kuma an kawo min ni kuma zan gyara in akwai din yace da Allah mala akan yanayin aikin mu na electrician ne shi muna karban aiki a wajen mutane sukan ce mu yi musu lissafi na kayan da za a saya mukan rubuta musu farashi irin wadda ko ina haka ake sayarwa kaji ko amma in mun je su masu sayar da kayan sukan yi mana waɗansu ragi wanda sai mu electrician ake yi wa ragin kuma mun je da masu kayan ba sa yi mana kaji inda masu kayan aka je ba za su yi ba idan kuma mu muka je da kanmu sai su yi mana ai ka ba wa kanka ansa anan ba wani dogon bayani an gane ko to malam me hukuncin wannan kudin bai halatta ba bai halatta ka ce ba tunda kudin ba naka bane in ka je sai ka ce alaji na rubuta maka naira 500 biyar ne amma sun bani shi 450 ga sauran canjin ka sai alaji ce rike alhamdulillah ya ce to madalla na gode ya sa aljihu shikenan to in banda ma rashin adalci na ma'aikata ba kai yanzu ni misalin ni mai gyaran wuta ne na zo na ce masallacin nan sun ce zan musu gyara suka ce in ba su bil din kudin lantarki kayan kwaikwayen nan da fankoki domin sai na rubuta muku ko ba ka bane a estimate na kudin da za a kashe sannan kuma aka ce ka faɗi lebo kuma aka ce malam faɗi kudin aikinka sai na ce to ba komai a bani dubu sha biyar misali muka yi ta bugawa aka tsaya a dubu goma yanzu masallaci ko gidan wani mun yi cinikin kudin aiki na hakki na nawa dubu goma to kuma an yi lissafin kudin kayan aiki kuma kuma an ɗauka saboda amana an baka to ga dubu goman ka na kudin aiki kaci sannan a cikin kudin aikin su kuma ka je ka daɗa waftare wani kudi kuma ka ci shi ma a ce ma halal ne ba ustaz ai ma halal bane kuma da yawa masu sana'a haka suke yi
sun je siye da masu da masu kuɗi ne ba shi ke siyewa idan sun je sai da me sun je siye da masu kuɗin wanda za a yi wa aiki ba eh su ke zuwa kasuwa ba za a yi ragin ba sai a'a in an siya din ga masu kuɗin wanda za a yi wa aikin ga shi ga masu kaya eh sai a siya sai su mar ragin to a wurin gaba a gaban su masu kayan suke ɗaukan kuɗin da suke ragin sai su bar shi haka ya rubuta a cikin a'a zan sake karanta watakila ko bokon nawa ne bai yi ba don allah malam akan akan yanayin irin aikin mu mu electrician muna karban menene aikin a wajen mutane sukan ce mu yi musu lissafi na kayan da za a saya za a saya muka rubuta musu farashi irin wanda ko ina haka ake sayarwa amma in mun je su masu sayar da kayan sukan yi mana sukan yi mana waɗansu ragi wanda sai mu electrician ake yi wa ragin ya ce in kuma mun je da masu sayan a in mun je da masu kayan ka gani in mun je da masu kayan ba sa yi mana ba sa yi mana ragin ya gama magana to sai karo wata magana sai dai in an gama sai su ba mu wani abu ko da a gaban shi wanda aka rako din ne mana ko da a gaban mai kayan ne kenan magana biyu ce yanzu kenan in sun je sayan kaya tunda sun zo da kuɗi za su yi kaya akan yi musu wani rage saboda su electricians ne ko ba haka bane yawa customers ne ma no ma- wato usual customers yawa masu zuwa ya koyaushe ko ba ka bane to a cire a a- a- ana yi musu ragi to na farko fatawar farko me hukuncin wannan kudin hukuncin wannan kudin zai iya zamantowa halal gare ka zai iya zamantowa haram gare ka kamar yadda na faɗa halal gare ka in kayi bayani wa mai ainihin kudin ya bar maka halal ne haramun gare ka baka yi bayani ba ka soke wannan hukuncin wannan kenan kamar yadda na faɗa da to wannan ƙarin bayani da malam ikirma ya faɗa to idan kuma suka je akwai mai kayan da ɗan keke da keke ne sai ce mu je da kai mu je in saya to idan muka je mu da masu mai da masu yin kaya asali masu kaya za su sayar mana kaya kamar yadda ake sayarwa amma in an gama ciniki za su ɗauko wani abu mai su ba mu a gaban suwa mai kaya shikenan ka ci halal ɗinka wannan halal ne kyauta ce ya maka to amma in banda amma in banda khiyana ba to me yasa ba zai baka a cikin kuɗinsa ba a wancan lokacin sai dai ya maka ragi a cikin kuɗin da ka kawo to to shikenan in dai haka ne shine bai iya tambaya ba ai shine bai iya tambaya ba shine bai iya tambaya ba kawai in dai haka ne in abin da ake nema ne mai saukin mutum ne ya je ya sayi kaya kaddara misali mutum ne ya je ya sayi kaya na dubu biyar ko ba ka bane ya yi wa mai kanti cinikin dubu biyar ko dubu goma zai fito sai ya ɗauki ɗari hudu sai ya bashi halal ne halal ne kamar ya ja mai ya mai aikin ciniki ne a nan gurin ba sai ya je ya ba ya ba shi labarin cewa kaza ba daidai yake da wanda ka tura ɗanka ya kai wa wani yadi sai ya ba shi tukwicin naira ɗari biyu tasa ce ba taka ba ce in haka yake nufi halal ne in kuwa a cikin wato wannan kuɗin ne ya ba da farashin kuma sai da ya je saboda shi ne sai ya rage masa to kuma sai ya yi masa bayani tunda yanzu a nan gurin in kun lura ku- kuɗin da mai shagon ya bayar ai ba kudin wancan mutumin bane kudin mai shagon ne da haka wannan a a wannan babu babu babu laifi wai wannan yana cewa idan aka mantar da mutum zamantan ya ta farko ya miƙe to zai dawo ya zauna ko kuwa zai yi ba'adi bayan ya idan idan ya gama miƙewa ya ɗage gwiwarsa da hannunsa gwiwa da hannu sun gama ɗaguwa gaba ɗaya to ya miƙe kurin ya ci gaba in ya idar da sallah sai ya ƙabli idan kuma ya yunkura ya daga gwiwa hannu bai dago bai gama yunkurawa ba sai ya dawo ya zauna ya zama tahiyansa da Allah malam waje nawa ne a ya zama dole a, mutum s- wato gabbai nawa ne mutum ya kamata su saba kasa idan zai yi sallah gwiwa guda biyu tafin hannu guda biyu diddigen ka guda biyu nawa kenan to sai goshi da hanci takwas ko bakwai in an ɗauki goshi da hanci wannan to waɗannan su ne mun yi bayanin wannan dalla-dalla darasi musamman muka yi a cikin sifar salatin nabi da muka yi a masjid ansar ka nemi kasa ɗin shi ma in fada da bayani da sabanin malamai a kai waɗannan su ne gaban da ya zama dole sai ka yi ya sha Allah shiga ta malam daga kiran as-salatu kam shine ketowa alfijir kenan ko kuwa imana as-salatun kala kala ne akwai wanda ake cikin dare akwai wanda suke yi a karshen dare to ni ban sallah da nan uwar koce yake ba to ko na biyu ne ko to in na biyu ne kiran as-salatu ina nan masallacin ne kiran as-salatu shine fitowa alfijir amma akwai masallatan da a cikin dare suke yi kawai abinda za ka yi nemi kalanda ka duba ko ana sai da kalandu ai akwai na hannu akwai wanda ake likawa sai ka duba ka ga yaushe alfijir yake ketowa dan yanzu in nace ma na biyu ne to wataƙila masallacin ku a na ɗaya suke in nace ma na ɗaya ne to masallacin ku a na biyu suke wai ya ce ya taɓa jin um, wani malami yana faɗa cewa duk wanda ya yi da sallah bai nemi tsari daga abubuwan nan guda hudu ba آه اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات a wata riwayar wa wadda bika min fitnatul masih dajjal ba shi da sallah eh haka wasu malamai suka faɗa ra'ayi ne cikin rayukan malamai haka wasu malamai suka faɗa suka ce kullun annabi sai yayi kullun annabi sai yayi haka ne haka wasu malamai suka faɗa shi ma wannan mun yi wannan bayanin a cikin sifat salatin nabi wannan yake cewa dan Allah malam yaya ake karanta surorin nan na menene a zahar kuma alakar wallahu da nas da sallar magariba da asubahi a yanayin menene wannan kan dai sai kai hakuri shi ɗaya ne ya tambaya guda bakwai shi ɗaya ne to nan dai kam ni ban gane tambayar ka ba sai a azkar shi kenan inda azkar ne ya zo kullum idan ka idan sallah za ka yi kulhu wallahu daman ba za ka karanta kulhu wallahu ko da falaki da nasi kafa uku magariba da da da bayan asubahi zaka karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan ka hada da su sannan asubahi ma za za ka yi wannan kamar yadda yazo a cikin wato wato wato riwaya sannan kuma ba sai surorin ne kadai ba ai akwai sauran zikirai an gane ko akwai sauran zikiri da ake karantawa اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت ولك وانا cikin sallah ne asbana wa asbal mulku lillahi walhamdulillahi la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir اللهم ما اصبح بي من نعمه او بعد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر da sunan da yawa suna nan cikin hisnul muslim ku kuna son ilimi ne gara basa a sauki mutum ya ƙi je makaranta ya buɗe littafi ya zauna gaban malami ya karatu yana fikin addininsa fikin fikin fikin fikin simple abubuwa irin wannan kurin hisnul muslim zaka saya yana nan ka je gurin malami ya koya maka dauki bulugul marami dauki umdat lakam je ka gurin malami kamar yadda kike tafiya kasuwa ka dan ware minti 30 15 a rana ko a sati sau biyu sau uku yana koya maka addini sai ka huta ina fata na fahimta amma wani sai ya zauna shi bai dauki littafi ya je gurin karatu ba ko karatu ake ba zai zauna da littafi ba kawai sai dai addinin sa fikin fikin yau ya tambaya can yau ya tambaya can wannan din zaka samu ilimi amma kuma safi sama sama za a yi ta baka shi amma wancan kuma in ka karanta kana da sanadi dan zaka yi wani bayani ka ce a littafi kaza an ce kaza zaka dai mu da komawa makaranta Allah ya ganar da mu Allah ya ba mu dacewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum